da Allah ya ga dama ma zai kiyalace mu duk maza kadai ba mace ko daya ba wanda kuma zai biya bukatarsa ka je ka yi luwadi kuma Allah ya kona ka da ya ga dama duk duniya mata zai yi kowa ba namijin da zai biya bawa bukata ba ya ka ba sai mace sai namiji sai matan da yawa saboda ya zama akwai mai auren hudu akwai mai auren uku akwai mai auren biyu akwai mai auren daya inda ya aure kake zo duk lokacin da ka tashi za ka yi to wannan daraja ne Allah ya mana idan mata sun zo gurin kwana da yace ƙarshen zamani aure zai zama bashi da daraja daga zaran kaga shika ba wahala wani ya saki mace wani ya saki mace to kar ka yi bincike ta yin kiyama ne ya kusa eh a dinga darajanta aure waje alahu nasaban wa zira Allah ya sanya nasaba da sarkuta to menene daraja cikin nasaba da sarkuta na akwai dalili dalilin ba wani abu bane yanzu misali idan ka haifi ya mace sai yar macen naka wani namijin ya aura wanda ya auren sai Allah ya ba yar taka ɗa dan ya zama mai bin Allah idan wannan yar yar taka mace ta haifi jika namiji in jikan ya bi Allah kai kakan za ka yi ga aljanna kun ji ko sannan kuma uban yarinyar za ta yi ga aljanna uwar yarinyar za ta yi ga aljanna uban mijin zai yi ga aljanna uwar mijin zai shiga aljanna shi yaron zai shiga aljanna inda matarsa matarsa za a kan dalilin mutum ɗaya lahira sai mutum saba'in sun shiga aljanna alfarma ce rayuwar yadda ka ga duniya ana alfarma to lahira alfarma ne kun fahimta ko to saboda haka ku yi aure kar ku biya ba yahude ku yi ta haihuwa a cikin yayanka goma ka samu ɗaya ya ba Allah ma alhamdulillah kai ma uban za ka ci albarkacinsa amma ba ka da zuriya ba daɗi kuma zariki ku dinga ba in ka ɗauki matarka ka ba mutumin kirki wannan ma ya ɗauki yarsa ya ba na kirki ka ba wannan idan mata Allah ya baka wakar ka ce an bani rauna na a'a sai su haifi ɗan da za ka yi ga aljanna idan namiji Allah ya baka shi ma ka masa addu'a ta alkhairi ba ka tara masa dukiya shi Allah yake bukata ba ka yi masa addu'a ta alkhairi in ya bi Allah a dalilin ɗan naka sai ka yi ga aljanna to saboda haka duk kyautan da Allah ya ba ku karba hannu biyu mu je gaba kaɗan.
wa kana rabbuka qadira wa kana sana ubangijinka qadira mai iko ne alama ya sha ga abin da ya so in ya ga dama da Allah ya ga dama cikin ikon sa zu na gaban zukuran yanzu ilaihim wa zawata siri da ma'u da sulkuta unasin bi zahir bihinna sai ga mutun ya hada sulkuta da wani wa akar sirin a ce wani sarkin wani li'annahu la yahzar illa budal kabad wannan baya saduwa sai dai bayan girmama wata zawiji da auratayya auratayya zai sa kuma kaga an an hada zamanta idan da wani da wani ba a hiri ko kuma zaman irin na jahiliya ba a ji daɗi ba kuma ka ɗauki yarka ka ba ɗansa yi kenan ko ba kuma dai wannan ba da yar zai sa wannan abin da yake tsakanin kuma ya ragu babu kuma dangantaka ya haɗu haka nan kuma wani mutum wanda ba a sani ba yaya wani kaza kaza ɗau ya a bashi wani ma bashi nan gaba kuma an zama yan uwa mutum kana tafiya kan hanya yagan ka sai ce to ga sarki na fa ba barka da su ba yi ba kai ka haife yi ba mutum da ka ba ya baka ya ba barka da su ba lafiya dana alhamdulillah kai ma kuma ka samu wani dan ka duba hikimar aure kun gane wai zan tambaye ku idan ka auri ƴaƴan ka haifa ba ƴaƴa namiji kake so ba wani misali wani bai damu da matar ba ko haka ba ƴa mace ce hi ɗa namiji yake so to za ka samu ɗa namijin ita ita taka matar yarka mace din ka ɗauka ka ba namiji wannan wanda ka ba zai ce da kai baba ai ka samu ɗa ita macen ce ta haifar maka da ɗa ka ji kima na Allah ko ta ina daraja ce ke tafiya to Allah ya gane da mu to sai mu je wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون سنا بوتاوا الكفار كافرين من دون الله ونن الله ما لا ينفعهم wanda ba zai amfanar da su ba bi ibadati da bautar da za a yi masa wala yadurruhum kuma sannan baya cutar da su bi tarkiya idan an bar bauta masa wala suna musu ne gumakai kai idan ka bari ma ba zai cutar da kai ba wa kana al-kafir kaga shi kafiri ala rabbihi zahiran abinda ake nufi da rabbihi shi kafiri mai nuna taimakekeniya ne ma'inan li shaidan yana taimaka shaidan bidati wajen yi wa shaidan biyayya akan ubangijinsa yana fito na fito da hi wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa ma arsalnaka ya rasulullah mu ba mu aiko ka ba illa mu bashiran sai dai ka zama mai bada albishir bil jannati da shiga aljanna ga wanda yayi imani da Allah wa nadiran kan ne gargadi ne muka wawa minan nari mai tsoratarwa ne ga barin wuta ga wanda bai imani ba ba man amana fakar ta ga bil bishara ce wanda ya imani ya ga tabbatarwa da bishara wa man istamara ala kubri fala wani zara wanda ya shuɗe akan kafirci gargadi ya tabbata a kansa
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه wanda سبيلا ya mutu ya rasulullahi ma as'alukum alaihi ni ba ban tambaye ku ba ai ala ta baligi ma ursiltu bihi ga izar da abin da aka aiko ni da hi min ajaran ban tambaye ku ku bani lada ba illa lakin ba da banza ba man sha'a sai dai wanda ya so an ya saki da sabilan ita barki ila rabi zuwa ga mahalicinsa dariƙan ta barki biyin baƙi mali ya ciye da dukiyarsa fi madarajin layi ta'ala cikin neman yardan Allah fala amnahu min zalika wannan babu wani hali dangane da haka nan وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده كبيرا kaji wata wakal ka dogara Allah la hayyi ga rayayyen sarki tsayayye mai kula da ayyukan bayinsa shine alhayyu allazi la yamutu sarkin da baya mutuwa wasa bi mutalabizan ka cuɗanya da subhanallahi wa bihamdihi qul subhanallahi walhamdulillah kai ta badan wannan subhanallahi walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم to mutum ya dage da faɗin haka shine sallar mala'iku mala'iku ne suke ta tasbihi qur'ani ya gaya mana a sallah mu sashi kuma sannan ma haka nan kai ta tasbihin idan ka yawaita yi ka yawaita yi to Allah zai mai da al'amarin ka gaba da irin na mala'iku don abinci wannan ma sai kayi ne a zaka ci barci ma wannan ba kowane lokaci zai ɗauke ka ba don kuma aikinka ya kuma irin na wasu bayan Allah haka nan kuma irin su gyangyaɗi irin su sha'awan mata in dai tasbih yayi yawa duk za su ragu to ku dai wai ta yi fa iya za muku sun ku ya sallah za ka ji an ce subhana rabbil azim wa bihamdihi idan mun je sujada ce subhana rabbil a'la wa bihamdihi to bayan Allah wanda kuke ji suna hekara ba su ci tuwo ba ko ba su sha ba to wannan duk tazbihi suke yi kama da ƙarin jilani sai iya kara guda ma bai ci tuwo ba sai iya kara guda ma bai sha ruwa ba an samu iya kara ɗaya ma bai ci bai sha ba amma yana ci me yake ci tazbihi shi ne abincin da suke ci idan tazbihin ya juya yi kenan irin na annabi isa alaihi salam yanzu yana na tsakanin mala'iku tazbihi yake yi tun lokacin da aka daga yi zuwa sama zuwa yau baya ci baya sha baya barci ba yi da sha'awa haka nan amma idan ya sauko duniya kuma zai yi aure tunda ya bar wancan zubba to ya juyo wannan kuma a lokacin zai ci a lokacin zai sha a lokacin zai yi barci har ma idan ya rasu kuma a lokacin za a binne shi a tsakanin annabi da sai na abubakar akwai inda aka dan rage a nan za a binne shi to jama ku yawaita tasbihi duk sirri na malamai wanda suke neman kusancin ubangiji yana nan cikin subhanallahi wa kabe bihi ka isu sai zunubi ya isu da zunuban bayinsa kabir duk ba wanda ya zunubi mala'ikun bayan sun rubuta ranar lahira Allah zai bada labari aliman masani ta'allaka bihi zunubun huwa da duk abin da ya ta'allaki da zunubin ya ubangiji masani ne da zunubin bayinsa huwa allazi sujira ne خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به كبيرا kaji allazi ne sarkin da mausulul izmi ne na ta sani fa'ilu kalaka samawati ya halitta zamanan bakwai samawati ya halitta zamanan bakwai wal arda da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su fi sittati ayyamin alane ko shida muna yama duniya daga kwanakan duniya ai bi kadar ya a gurgudanta li'annahu lam yakun da babu ita sun mashamsu daga bayan Allah ya halitta rana tana nan a sama ta hudu ainihin ta kuma yana karkashin al'ari ta ninka duniya sau dubu da ɗari ɗaya walau sha da Allah ya so laka laka hunna bila ma ta kibta ido ma ya halicce su wal usulu anu abin da yasa aka daidaita li ta'alama kalbu domin mu san lokacin da aka yi su a tasbiti wajen tabbatarwa kuma sawa alal arshi sannan ya daidaita al'arshinsa huwa bil lugati a lugha sarirul mulki gado ne na mulki malamai suna fassarawa da istawa ya liku bihi daidaiton ya da ya dace da shi ba yadda 'yan zamani suke fassara ba don aya tana da cikin mu shafiya idan ka zo kaga zai baka wahala ka ce Allahu alamu Allah ne masa yaya istawa istawa ma'lumun wasu walu anu bid'atun tambaya ka gane yaya yake kuma ya zama bid'a gado ne dai na mulki istawa ya liku bihi da haka malamai suke fassara shi arhamanu badali ne na lamiri na isawa ɗin wannan ai isawa ya liku bi ya fasara mana yadda daidai don da ya dace da shi fasala ya wani insa ya kai mutum kai tambaya biyi ga yi an rahamanu sarki Allah kabira zai baka labarin yi zurka bi sufati Allah zai baka labarin yadda sufofin sa yake baki daya wa idza qila lahum usjudu lirahmani qalu wa mar rahman أنظر لما تأمرنا وزادهم نهورا الله أكبر
الله أكبر Allah madaukakin sarki ya ce, Wai za ƙila lau, yayin da aka ce da su su ne kafiran birnin Makka, Usjudu Rahman ku yi sujada ga sarki Allah shi ne sarki ar-rahmanu ƙalu sai ga yana cewa wa man rahman wane ne ar-rahman nan ne a nan zidu wai shin ma yi sujada lima ta amuruna ga abin da ka umarce mu bil wuqani ka karanta da ta kace ta amuruna wata ta ni ko ka karanta da ya kace lima ya amuruna wal amru mai umarnin kuwa muhammad shine annabi sai suka ce wala na arihu wai su ban san shi ba la suka ce ba za su yi ba wa za da huma hadal qawl wannan magana zai kara musu da huma a gare su nuhuran gujewa an imani gaban gaskiya suka kara gujewa ban gaskiya ba su imani ba قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك كيما يوم البركه mu'azzama wajen girmamawa allazi ja'ala bi sama'i burujan sarkin da ya zanya burji daga zama isna ayra burjan burji goma sha biyu ne a sama alhamlu akwai burjin hamlu wa sauri da sauri wal jawza'a da burjin jawza'a wa sardan da burjin sardan wal asadu da burjin asadu wa sumbula da burjin sumbula wal mizani da burjin mizani wal aqrabu da burjin aqrabu wal qawzi da burjin qawzi wal jaddi da burjin jawdi wal dalwi da burjin dalwi wal hutu da hutu wayannan sune burji sha biyu kaman zango ne ga rana in sun je guri kaza ya da zango ya huta in ya je guri ya da zango kaman tasha ne kana tafiya a mota ce ai motar nan ya tadda tashan mota bari ya dan huta yayi gaba to su ma haka ne in kuma a jirgin sama ne a ce iya hot ya taya daga wannan iya hot din ya sauka wannan iya hot to yi ma jirgi yana da zango zango inda zai sauka rana yana da zango goma sha biyu sai malam ya gaya mana yace kuma ga yadda taurarin suke su sha biyu ne wayan manazilil kawaki wayannan su ne munzulolin taurari saba'atan guda bakwai as-sayyara wal mariq shi tauraruwan sayyara da tauraruwan marik wayannan tauraru guda biyu to sai malam ya gaya mana yace su biyun nan to wala hula hamulu suna da birjin hamulu shi hamulun ma malaman hisabi suna ambatansa da kabash suna da birjin hamulu su biyu kenan suke sauka wannan birji wal aqrabu wal zaharatu aqrabu da zahara kuma wayannan taurari guda biyu walahu su kuma suna da sauri burjin sauri su kuma sauri ne burjinsu sannan sai mana ya gaya mana wal mizan wa daridu mizan da daridu wala hu jawza'a suna da burjin jawza'a wa sumbulatu wal qamaru sumbula da kamar kuma wala hu sirdan suna da burjin sirdan wa shamsu ita rana wala hal asadu tana da asadu wal mushtara da mushtara wala hul qausu ita kuma mushtara tana da qausu wal hudu ita hudu wa zala da zalu wala hul jaddi suna da burjin jaddi wa dalu da dalu to su ma suna kan wannan burje guda biyu waje alabiya ayran Allah ya ce a cikin mun sanya sirajan fitila idan baka sani huwa shamsi yi ne rana wa kamaran muniran da wata mai haske wa bi iraja wani karatun sarajan biljami ainihin mai haskakawa wa kasal kamaru min ha an keɓi wata bi zikir da an bado li nau'i fadilati saboda nau'i nau'i na falalan wata وهو الذي جعل الليل وهو الذي جعل الليل والنهار كلمة لمن أراد أن يذكر وراد شكرا وهو الذي هنا ذلكن جعل الليل يسن يدري ونهار دوني كلفة ون يمي ون هنا كلفة يكله كل منهما الآخر dare ya maye wuni wuni ya maye dare haka za a yi ta yi har izuwa ga ila in kirari ajalihim izuwa ga kuma lokacin da ma hakan zai tsaya don gaba kaɗan ma tafiye tafiyen da zai ƙare idan ta hin kiyama ya zo ita ma duniyar ma za a tada ita daga aiki to kaji Allah ya ce haka liman ba komai yasa muke sa wuni ya maye dare ko dare ya wuni ya maye wuni ba liman arada an ya zakara ga wanda yake nufin ya wa'azantu bi ta jadidi ka karanta da shaida ka ce an ya zakara wakta ka bibi ko ka cire shaidan ka ce an ya ta zakara kama ta kaddama ma fatan kama yadda ma gabatar da abin da ya kubuce fi a halima cikin ɗayan su biyu min kai da na alkairi fa ya fa'aluhu bil akari sai a aikata cikin ɗayan au arada shukura ko wanda yake nufin yayi godiya ga ubangiji to yayi da Aisha kuran li ni'amati rabbi ga wanda zai yi godiya ga nimar ubangiji alai a gare bi ma daga cikin su biyu
wa ibadu rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha qadabahum al-jahiluna qalu salama wa ibadu rahman da ka faɗa mubta dace wa ma ba'dahu abinda zai biyo bayan sa sufa ce lahu a gare shi ila ulaika yajzauna har zuwa ga ulaika yajzauna gaira mutararin biyu ba tare da wani bujurowa daga ciki ba saboda an ambaci ahwalul munafiqina halayen munafikai wal kufar da kafirai wa ma ala ilai amrahum da abin da lamarin zai juyo gare su zakara huna awsabul mu'minina anan an zubata mana sufuran mu'mine al kamilina cikakku wa wasau Allah ya zubata su bi awsabun samaniyatin da suffa suffa guda takwas ya da ita wannan zufa ne ma talalu maratibul aliyati za a samu darajoji madaukaka wai rafatin ilayhi ta'ala ni tashrifi abin da yasa Allah ya raba su kusa da ibadur rahman da tashrifi domin su yi daraja ne kamar a ce baitul lahi haka matsayin yake wai la idan ba haka ba ai ba kullul makhluqati ibadur rahman ba dan a darajar ta zuwa da abin da Allah ya halitta ba bayi ne na Allah to abin da yasa Allah ya raba yi kusa da su domin su yi daraja wai ƙara malamai suna faɗa idafatun lahu ana raba su mina su kaunuhu rahamanan saboda kasancewa su mai rahama ne ne kaunihin mu bihirar rahamaci mai bayyana rahama ne wasa takatar su biyin fil akiri da zan Allah zai keɓe su a ranar lahira wayannan bayi da muka faɗa allazina su ne waɗanda yamshuna suke tafiya alal ardi a bayan ƙasa haunan bisa kinatin wata wariyo suna tafiya a bayan ƙasa da nutsuwa da ƙanƙar da kai mutum yana tafiya yi kadai ma yana tawariyo a zuciya yana tawariyo a jiki ba tafiya na alfahari ko kuma tafiya na cewa ya isa ba a'a tafiyar su ma an kaga bawan Allah ka sani in dai wali ne na Allah mumini ne Allah ya ce a tafiyar sa ake gane su tafiya wannan mutum yana yi za ga yana tawari yana jin tsoron Allah ko daga kai baya yi ya kalli sama sai na rasulullah haka tafiyar sa yake yana tafiya in ya kan daga kansa ya kalli gaban sa ya haka to sai ya gama cin ya iyayen da zai tafi zai daga kai ya kalli gaban sa saboda tawari kuma yana tafiya baya waiwaya a kudu ko dama kansa a sunkuya haka bai cika daga kansa ma sama ba to haka bayan Allah su a tafiyar zaman ga mutumin Allah mai tsoron Allah tafiyar sa ce zai sanar da kai yana tafiya alal arabi haunan ya sa annabi yake cewa ko sallah yake ce atu alai hadis sakinati wal waqari fama adraktum fasallu wama fatarkum fa atimmu ko sallah haka da zaka ba da gudu zaka zo ka zo da nutsuwa da sakina abin da ya kubuce ma karama wanda ka tarka yi daidai kuma annabi ya faɗa a tawari min isalal mutaqi tawari yana daga ɗabi'un masu bayin Allah na gari don lokacin da aka halarci dibinin sai ta dinga tayi sama tana tafiya tana tafiya ta miƙe kanta sama shi kenan ita ba za ta yi tawari ba Allah ya ce to haka za ki mun ta yi kenan ma muke wahala da 'ya'yanki ma yi idan dibina ta ɗayi ɗaukan 'ya'ya da damuna ta dinga ƙiƙiƙiƙiƙiƙiƙiƙiƙiƙiƙi ba komai ya sa ta wannan bai yi saman da ta yi lokacin da aka halitta kankana kuma sai ta tunkuya ta yi sajada ta da Allah sai haka za ku mana yadda da yake nan ɗanki ma ba za ki ɗauka ba ɗaukar muke za a yi duk girman ɗan kankana duk girman ɗan wannan kalewa da sauransu wanda suka yi sujada suka gaida Allah nan ƙasa ce take ɗaukan yayin tunda sun ba Allah to Allah ya dau nauyin su kuma sannan ya zo a cikin hadisi akwai mala'iku guda biyu duk mutum na duniya akwai mala'ika tare da shi ɗaya mala'ikan ya sa sasari yana nan an ɗaga yi zuwa sama ɗaya mala'ikan ya sa a wuyan mutum sasari sasarin ya yi ƙasa idan mutum ya ce yi wani ne mala'ikan ƙasan suna ja suna ja sai darajarsa ya zube idan mutum ya ce yi tawari'u zai yi mala'ikun saman suna ɗagawa suna ɗagawa sai an san ka sai Allah ya ɗaga darajarka shine Allah yake da sayyidina rasulullah wa kafil janahaka liman ittaba'aka wa kafil janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ya rasulullah Allah yake ka dinga tawari'u ga wanda suke tare da kai ma dalilin wannan annabi in bai gaza abin sa ɗaya ba zai tambaya wane yana gida mu je gidan wane annabi da kansa zai je gidan ka ya tambaye ka ka gani ya kankan da kai wanda suka bi ka ma ya rasulullahi wanda suka bi ka kuma annabi zai je kasuwa in zai je sayayya in ya siyo kaya baya cewa a rike masa da kansa yake rikewa kasuwan zai zo da shi gida saboda tawari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa kamar wanke wanken kaya wanke kwanuka matansa suna wannan yi ma yana wannan yana taya su aiki saboda dai tawari kuma yawan yawan zaman zama na ya fi zama a ƙasa kullum a ƙasa yake zaune bai suka ma hawa shimfiɗa ba kuma ko barci yake yi ya biya a taburma irin na kaba wannan don wata rana da ya kwanta taburman kaba ya tashi sai na mura ya rasulullahi ka duba gaba ɗaya karkarin annabi ya ɗauki wannan zanen taburman ya rasulullahi mutanen kisra da mutanen kaisara sarakuna suna kwanciya kan katifa mai ɗauki ya rasulullahi kai kana kan ta yace to ai duniya aka ba su mu kuma lahira aka ba mu yace ai ba zai yi mu zama ɗaya ba to ka ji tawari kenan sannan kuma sau da yawa in zai kwanta kan shimfiɗansa wani shimfiɗa ne na kirgi irin na fata to za a ɗan shimfiɗa masa wani sallaya in aka lanka sau biyu ya isa to nan da nan zai ta wata rana aka lanka sau hudu sai annabi ya tambayi matar sai ya ce ke yau me kika yi shimfiɗan nan ne ya ji harin sallahi na ga kullum ka tayi zanen hakarkarin ka yana ɗauka shi ne na lanka yi sau hudu ya ce to kimar yanda yake ba ki ga ya hana ni kiyamun laili ai ya hana ni kiyamun laili amma da yadda yake annabi ya ce kai Allah kai wa kudin cizo albarka aka ji harin sallahi me ya ce yana tada mu da asuba yana tada mu da asuba yana taimaka mana kaga lokacin da yake hida kudin cizo yake wannan yana taimaka mana ya tada mu da asuba to irin wayannan dabi'a haka kuma sai na Rasulullah kaman taron nan naku idan kun duba Iyawul Ulum Dini na Abu Hamid al-Ghazali za a gani Annabi sallallahu alaihi wasallam kaman nan dinnan ya zo a inda ya tara zai zauna kurin kuma yi ne zai fara mutane sallama ya gaida wannan ya gaida wannan ya gaida wannan kai a tsammanin kama sai ka ce ko mutanen sun bi daraja a iyanan zai zauna kuma ka yi taro annabi baya tayi sai an sallame shi sannan kuma ya tashi idan ya gama da sahabansa kafin ya masa sallama sai na rasulullah ya gama yi wa wancan sallama to kaji idan bakin ciki ko wani abu ya same ka annaba har gidanka zai zo ya same ka da abin da ake so yaran madina wannan yarinya kuyanga da bayi kuyanga sai ta rike hannun mu annabi ta ce ma'aikin Allah ga bukata na zo sai annabi yaro ma karamin ya ji annabi bi yake eh akwai wata mata mai taba hankali tana da ya rasulullah ana da bukata da kai amma ni a guri kaza nake so fa mu je mu zauna ita take faɗi wurin ita kuma tana da dan taban kai kamar yadda alƙali iyar ya kawo mulla ali alƙari ya kawo sharhin da yawa alƙali iyar din wannan mata annabi ya ce to ki je duk inda kike zo sai ta je ta zaɓi wani wuri kamar juji ta zauna annabi da sabai suka raka ya ce to ku tsaya nan ya je same ta ya zauna tana magana kaza to za a muke sai da annabi ya biya mata duk abin da ta faɗa a mata sai da aka mata annabi ya taya da maimakon kai ne ka ce faɗa a nan to sai da sai na rasulullahi ya je wannan mai taɓin hankalin ma aka aka saurare ta kuma aka ji magananta saboda tawari wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to kaji idan yana tafiya da su sayi na abubakar su sayi na umaru idan tafiya ne na tsoro zai sa su a gaba yana baya idan tafiya ne za a je gurin yaƙi yana gaba su suna baya idan tafiya ne haka za a yi zai ce to ku dan ban tazara ku bar bayana ga mala'iku sai a dan ba da gab kaɗan saboda a bayan da duk inda zai tafi mala'ika dubu saba'in ne suke raka shi سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تويني الله يبدأ وحيدا الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا كاد وهم الجاهدون قالوا سلاما يمشون على الأرض سنة تبيع بايا قصة هونا أهنك لي دنزوا كلنا تبيع كنا الفاري وإذا كاد وهم الجاهلون يا إن الجاهل يزن شيرسن بما يكرهونه ده أبن لنسي يكي قالوا ذاك جزن سلاما قولا يسلمون فيه من الاسم wai ba salaman ake nufi ba za su faɗin maganan da zai kubutar da su gabarin zunubi idan ana zagin su bawan Allah haka haka yi to kai hakuri don Allah ai hakuri shi kenan abin da za su faɗa mutum ya zage su ba sa rama ba mutum ya yi da su su ba za su yi da shi ba idan kana musu ba daidai ba ko kana gaba da su su hakuri za su ba hanya ma sun danka sai su rage su bar maka hanya zo ka fice kamar irin su wato malam hassan basari shine wanda a juji yake tsintar bawon kankana yake ci sai wani kare ya masa gunguni ya ce bawan Allah kai abu idan ka yadda aka ci gaban kan ci gaba idan baka yadda ba zan bar maka dan ba sirati na tsallakawa ba zan ce na fi ka ba amma idan na tsallaka sirati to a lokacin zan ce na fi ka wai za ka daba wani jahiluna qalu salama kaji irin sa Ahmad bin Hanbali irin sa Abu Hanifa haka suke yi kuma mutum yana zagin su ma sai a ɗauki kuɗi mai kauri a aika mai zagin a ce bawan Allah abin da kake mana kai ne masoyin mu a ci gaba da yi dama zunubi ya mana yawa kuma an ce kai kake rage mana to ga tukuici a ci gaba da yi haka kake su ba ruwan su don mutum ya musu ba daidai ba wani su ya ce mu ba ma kai mutum kotu kuma ba a kai mu kotu haka ce me hikima cikin wannan magana ta ga yace in wani yayi abin da zamu kai kotu sai mu yafi mu ko ba za mu yi abin da mu za a kai mu kotu ba sai a zauna da jama'a lafiya wallazina yabituna والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين سنة وإندا يبيتون سنة فانا لربهم وبنجي سجدا سنة سجدا كما إذا سأويس القرني annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa da safansa sai ta yana tsaye yana haka yana duba bangaren kudancin madina sai sheki kanci annabi yana haka ya rasulullahi me yace cha inni samitu rihul rahman min qibalil yaman yace wallahi bangaren kasan yaman din ina jin kanshin Allah can wajen yaman ina jin kanshin Allah to mujadi ne sai da ilimin balaga yana jin kanshin bayin Allah masu bautan Allah annabi sallallahu alaihi wani bangaren yaman ina jin kanshin wasu bayan Allah wanda suke bauta wa Allah shine ma'ana ina jin kanshin Allah shine ba a waisul karni lokacin da sai na rasulullah zai bar duniya a lokacin shi bai bayyana ba to amma annabi sai da ya bar sai da ya bar sai da ya bar sako yace jama'a wani bawan Allah zai zo sunansa a waisu eh bin amir karni a can kasar karni mutumin yaman ne annabi ya ce idan ya zo ku ce a ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana gaida shi kuma ga saƙo na ku gaya masa sai da na umaru da sai da na ali annabi ya bai wa saƙon lokacin da mutanen yaman suka zo sai na umar yana tambaya cikin ku akwai awai akwai awai za cikin ku sai a tambaya haka ce don wajen wanda muka sani dai ga mun bar masa kiwon raguma awai sun da muka sani dai shi ne karamin cikin mu kuma talaka ne mun bar masa kiwon raguma haka kira shi yanzu sai sai na umar ya tambaya ya ce kai ne awai su ya ce don mutane dai haka suke cewa shi rigansa ba za ka taɓa ga riga irin wannan ba juji yake zuwa in ya ga dan rigan mutum mai dan kyau wanda aka jefar a juji sai ya yanke wuri mai kyau nan ma ya ga riga mai kyau sai ya yanke mai kyau sai ya danka ya danka ya danka da haka yake rigansa shi eh shi dai rigan ba ɗaya bane guntu guntu guntu guntu guntu ya yanka ya yanka kuma in yana jikinsa yana ibada idan ɗaya bangaren nan wani rigan da ya sa wani gun ya yi guntu to sai ya je juji in ya samu wani sai ya cire wannan gun da ya ribe kuma ya sa wani a gurbin shi kullum da riga ɗaya yake eh ba kaman kai ne wai yau zaka canza nan ba in ana ibada gun ya gaji ba zai kule ya gaji ba to zai je bola ya nemi wani wannan gun da ya cire a yanke gurin ya cire ya nemi zare da allura ya sa sabo ya daura gurin shi kenan ya zama sabo sai ibada to yi ne wannan yana da ranar sujada a wai sulkarni yau zai ce yau ranar sujada ne idan dare ya kafa goyinsa a ƙasa sai alfijir yayi kaga allazi ne bi tuna da rabbihim sujudan kenan kuma zai ce to yau kuma ranar yau kuma ranar ruku'u ne idan ya zunku ya ruku yana gaida Allah raka ɗaya zai gari ya kusa wayewa tukunna zai ta ya ƙara raka biyu ya zama sallah haka yi yau ya ce yau ranar zaman tahiya ne in ya zauna nan sai gari ya kusa wayewa yau ya ce ranar tsayewa ne ya ce Allahu akbar yana tsayen nan yana tsayen nan yana tsayen nan sai gari ya waye to kaji bayin Allah akwai wani walihi ma wanda bai kai a wani karnan ba shi kuma ya zai ce Allahu akbar yana tsayen nan yana tsayen nan yana tsaya ga har alfajir ya zo sai ce kuma salama da ya kai aka ce me dalili ya ce na ce Allahu akbar ya ce kurjinin Allah ne yake hana ni na kama sunan Allah ina ta tunanin girman Allah yaya ni zan yi yanzu na ce Allahu akbar kar fa ibadan nan riya ya shigo fa ka ina wannan tunanin ya ce har gari yake wayewa ban sani ba to kaji irin su Maryama binti Imran duk dare tana raka a dubu sallama ɗari biyar fada ma yar zai na rasulla idan dare ta wani nafila garin yana haske har garin ya kusa wayewa kwana take tana nafila irin su rajiyatul adawiyya ita ma ta fara ibada sai gari ya waye irin sa haruna dan uwan maryama yi ma ya fara nafila sai gari ya waye irin sa abu dardai a nafila raka ɗaya yake sauke qur'ani abu da rani irin zabuwa ni ba a raka ɗaya yake sauke daga bakara zuwa nasi a kiyamun laili irin su bayan abu hani ba irin su ibn jubairu sai ibn jubairu a raka ɗaya yake sauke qur'ani irin su zaidu na usmanu a raka ɗaya yake sauke qur'ani to amma mutum yana so ya samu labarin bayan Allah to sai kun duba shajaratu zahab alaman zahaba anan za a ga bayan Allah wanda ko farcen su ba kai saka kama ba to Allah ya ce wannan wanda suke kwana suna nafila wa qiyam wa suna qiyam al-layl bi ma'ana qa'imina yusalluna bil layl suna qiyam al-layl kaman irin Asma'u binta Abi Bakar idan ta ce Allahu akbar ta qiyam al-layl ta tsaya ta lillibi a dare tsuntsu ne yake sauka a kanta tsuntsun ya gajiya ta yi ya dauka bagajini ne ba ta motsi saboda tsayuwa tsuntsun sai gajiya ta yi ya ɗauka kan bagajin ya hau a mutum ne yake kiyaman laili ka ji bayan Allah asma binta abi bakar kenan haka take yi ita ma in ta tsaya kiyaman laili akwai wani wari da aka same shi cikin jami'ar karamatul auliya wani yaro ne tun da gari ya waye a saman benen ya ɗauka bagajin ya ke jinginawa in dare yayi zai waliyin ya ɗan hau mihraban sai yana nafila yana tseren da ya razu sai yaron ya tambaya ce baba ni ba gaji min nan dare yayi nake gani a gidanmu baya na ka tarba ba gaji bane malawa ne ne duk dare kwana ke yana na bala ai ya rasu shi yaron tun da yake yaro har ya girma ya zama baligi ya dauka da dare ba gaji ya ke jingina wa mutum ne yake kiyamun laifi to saboda haka bayan Allah ku dinga sujada amma yin sujada yanzu zaka zo kusa da Allah akwai ayar da ya faɗa wasu jidu wa qatarin wasu jidu wa qatarin wasu jidu kai sujada wakata da daga samu kusanci da ubangiji jam'i ne na sajidan wa kiyaman bi ma'ana qa'ini ne yusalluna bil layli
wallazina yaquluna rabbana sarif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama wallazina suya wa inda yaquluna suna cewa rabbana ya mahalicin azrib anna Allah ka ije mana azaba jahannama azaba wutar jahannama inna azabaha domin ita azaban nan ta jahannama kana ya kasance garraman malazimciya ce laziman malazimciya ce eh dan kowa zai yayi ga wutan sai dai wanda Allah ya ketare da shi ta wutan za a bi a bace aje aljanna to duk mutumin da Allah ya kare ya azaban jahannama ya samu dacewa da ga aljanna fa kada faza wani ya samu babban rabo kullum ku dinga addu'ar ku a tahiya shi ne Abu Zaid al-Qirawa ne yake cewa uzi bika min azabi jahannama wa min fitnatid dujali masihi dujali ku ta neman tsari da jahannama duk lokacin da kace Allah ka mun kariya da jahannama jahannama kuma sai ya nemi kariya da kai sau saba'in ita ma wutar to Allah ya kiyashe mu Allah ya mana kariya da ita da Allah bai halicce ta dan mumini ba sai dai dan kafiri inna inna azabaha kana garama inna sa'ad mustaqaran wa muqama inna ita jahannama sa'atamu nan bi zattur mustaqaran a ce ita ce matabbaci wa makamin ita ce gidan zama ai hiya mawriyun istiqrar a ce ita ce gurin tabbata wai kamatan da zama tur dan aka ce duk wanda yake jahannama ba rayuwa ba rayuwa ba mutuwa ba jin daɗi ba sukuni to Allah ya kiyashe mu yau ko wutan nan ne na duniya aka ce yi ne bagiran zaman mutum ba ba wuta idan aka yi burodi aka gama a gidan burodi ka guda ka gani a nemi wani katako a ɗora ma a gidan burodin nan kawo kan katakon ka zauna ka san dai ba za ka ji wutan wowo din ba to a rufe ka ji gumi inda kai minti goma ka gani kana zaune jikin naka yi kare zai dinga sabuliya ba ma wutan bane wutan aka fitar a daki to kuma yaya inda Allah ya tana da wutan saboda haka mu ji tsoron Allah fa mu koma mu bi Allah wallazina idza anfaqu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما wallazina sune wa'anda idza anfaqu ala iyalihim yayin da suke ciyar da abinci ga iyalansu lam yusrihu ba sa barna ba za a ga wani guntun burodi an jefar a ƙasa ga ba an haka kana ciya kana hana iyalanka walam yubtiru ko ba sa ƙauro bi fata ya awwali walam ne ayyurayyiku ba sa kuntatawa ka kula karka dinga ba abin in duk wanda ya walakanta abinci abinci sai ya walakanta shi kuma duk wanda yake koran abinci abincin baya isan iyalanka yi kuma sai ya tsiyace eh kar abincin ya gaza kar kuma yayi yawa dan mutane da yawa suna nan sai su dinga yi wa iyalan dabara mutum iyalan naka amma wai ka can kun ci abincin safe na ranar sai ku yi hakuri inda akwai basu kurin ya kare din inda har sun ci ya kara ma to ka isu da Allah yi kenan ka huta a rayuwa eh amma kar ka ce ba zai ishe su ba kuma kar ana walakanta abinci a zaman a birnin Bagadaza wasu shekaru ne aka nemi ruwa aka rasa sai da aka kusan kwana arba'in ba a yi ruwan sama ba gaba ɗaya amfani ma ya kone mutane da dabbobi suka yi ga wani hali to ka san gari ne mai yawan waliyai sai wani wali ya ce to ya ubangiji ko laifi muka maka ya kwana yana nafila sai aka nuna masa aka ce ai kaji kaji kaji wata baiwar Allah ce ɗanta ya kayi ta kaɗe da gurasa shi ke nan shi ne Allah ya fushi da wannan birni to yi ne aka Allah ya nuna masa inda take da unguwar aka ji aka same ta ke ce yaya aka yi rana ka za ɗanki ya ta zikin tsaye ta ce kware to mu je ki nuna mana inda kika je bar awon aka je jujin ga gurasan ga guntun kayan a jikin gurasa aka ce to ɗauki ki cinye sai da ta ɗauka ta cinye ta zuwa sannan Allah ya saki ruwa to ya sa ko a gidanka ana iban tuwo in ya fada murmun dauki ma ka kuma kuna maciya abinci ya fadi ku dena walakantawa ba abincin za ka duba Allah ne ya ce kar ayi rayin walakanta abincin bin umarnin Allah ne kuma kar ayi qauro allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru su ba za qauro kuma abincin ba a walakanta shi to kana baina zalika qawama su ne wanda suka tsaya tsakankanin rayin walakantawa da akwai wani ayin da yake faɗa ma bayan wannan wala ta jali yadda ka tanya wala ta jali yadda ka magalula ta nila unuƙika wala ta basu da kulla na bazi fata kauda maluman mahasura to ga jikar mutum ya zama mai ƙwaro marowaci ta jali yadda ka ila unuƙika dan annabi ya faɗa cikin duratun nasihina rowa da kyauta rowa itaciya ce gindinta yana nan a wutan jahannama yana nan a jahannama ya yaɗo zuwa nan duniya duk wanda ya riƙi rowa to idan itaciyar ta ɗauke ba inda za ta ajiye yi sai a cikin gidan wuta annabi ya faɗa kyauta itaciya ce wanda ta fito daga gidan aljanna duk wanda ya riƙi yin kyauta to ba inda zai ajiye shi a gidan aljanna lokacin da annabi ya yi iraji ya yi isra'i ya je gidan jahannama yana leƙawa kamar yadda ya zo a tafsirin ruhul bayani na shehu maulana isma'ila arrumi a shehu isma'ila al busuri ya faɗa a littafinsa wanda ya yi rasu hijira yana da ɗari dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da bakwai to yana faɗa a lokacin nan annabi da ya je lega gidan jahannama sai ya ga wani ganuwa wani katanga an kewaye ga wani mutum a ciki amma baya jin wutan zabin wutan sai annabi ya tambaya ce jibril waye ne wannan a jahannama baya jin sai ya ce eh kafiri ne ya rasulullah wani kafiri ne ya kace hajimu da'i ne shi kafiri ne Allah ya rubuta lauyin maguzi jahannama zai sa ya amma mai kyauta ne an kaddara an sa ya jahannama amma yawan kyautar su ya sa dai wutan baya cin shi yana wutan amma baya jin zafi hatimin da'i eh sai kana karanta tarihin ka ku nemi littafin nan na tarihi kamar na hantaro bunu shadda da bunu hantaro kaga labarin sa hatimin da'i shine wanda a kyauta a kafiri ba a samu irin sa ba amma tun da kafirin yana wutan amma kyautan ya sa baya jin zafin wutan shi ne mutumin da ya yi bulaguro da dukiyarsa gaba ɗaya ya ƙare kafin ya zo sai ya yi baƙi sai ku yangansa ta ji labari a mai gidan nan baya nan aka yi baƙi ya ce to ai ba laifi sai ta kama dokin mai gidan ta yanka ku yangun su ci baƙin suka ce da ya aka zo hatimu ɗaya aka gaya masa aka ce ai da ka yi baƙi ba abin da maka za mu ba su yi ne muka ɗau dokin ka aka yanka aka ba su ya ce kin yanka dokin ya ce to na yanta ki ka ji irin kyautansa wannan ma yi ne abin hawansa amma yanka ma a dalilin yake ya yanta ta to jama'a ku yawaita kyauta hausa suna cewa mai kyauta yakan riga mai sadaka shiga aljanna eh yi ne hadiya a larabci kyauta yi ne hadiya shi Allah baya karban sadaka sai hadiya eh ka dinga yin kyauta wannan ka kira ka ce ba sadaka ba wani zo mana kamar zamanin damanin nan ka zo gidanka kai da yayi ga ya zauna ka ce dalla ga habibu hude kai gidanka sadaka ne a kyauta na zaka kyauta kawai shi kenan sai ka yi hiru ka zama wani sa'in kuma sadakan ka fito ka zama wani sa'in ka dinga kyauta ciyarwa wannan duk mutumin da ya rike ya ai duk bala'i na duniya Allah zai raba ka da shi da duk garin nan za su taru ta maka yasan sa ga bayan ka yau kai sadaka yau din nan duk abin da suka ya zama a banza ba zai tashi da duk gari ya waye ku dinga sadaka da safe ku yi da rana ku yi da yamma ku yi sadaka in yayi yawa to duniya da lahira Allah ba zai bar ku ba hausa suka ce sadaka maganin masifa samu duk wanda baya sadaka to ko da da rabon na arziki sai yarda ya biyo baya jamaje والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما نعم يرهق له العذاب يوم القيامة ويكل فيه to مهانا kun ji labari ko wajen ciyarwa ku daina barna kar ku yi rowa a tsakankanin haka wa baina zalika qawama wallazina sune wa inda la yad'una ma Allah ilahan akara wanda ba sa tare Allah da wani ba sa bauta wa Allah tare da wani wala yaqtuluna an-nafsa ba sa kai mai rai allati harama Allah qatalwa wanda Allah ya haramta kai ta illa bilaqi akan gaskiya idan shari'a ne nuna su aka yi mutum ya kai mutum a kan shi muzini da muzina suka yi zina a jere su da abin da ya kama da wannan in ba haka ba ba za ka yi mutum dan duk mutumin da ya kai musulmi ɗaya mumini ɗaya ta sanadiyan ka haka ce ya mutu to a lahira kar ka kuskura ka je lahira kuna dan ka je lahira ba zai kyau ba kar ka yadda a yi sanadin kai mutum da kai duk yadda za a yi in dai abu ne ya shafi kai mutum ba kan gaskiya ba ka ce gaskiya ba hannunka amma ka zama da kai aka kashe mutum ko da hannunka ka jibinci kashe mutum kuma ya zama mumini ko kai wata dabara don kashe mutum ya kasu kala da yawa yanzu duk mutumin da yau kai wani addu'a ya bar garinsa ba zai iya dawo garin ba ma ka kashe shi idan mutum kai addu'a ya zama mahaukaci ko wani fi'iri kamar ya zama mahaukaci baya amfana da kansa za a rubuta a matsayin ka kashe shi kuma duk mutumin da kai ka mai da yi ba zai iya amfanar da kansa ba a matsayin ka kashe shi yake to wallahi duk wanda ya kai mutum ko kanshin aljanna ba zai ji ba bare ya shiga aljanna kanshin ta ma ana ji tafiyan shekara ɗari biyar amma wanda ya zama sanadin mutum ba zai ji kanshin aljanna ba to saboda haka kada su ba sa kai mutane illa bilaki sai akan gaskiya allazi harrama Allah illa bilaki sai akan gaskiya wala yazununa ba sa zina dan mazinaci ba yadda za a iya mutu da dukiya amma mazinaci zai mutu yana matsiyaci wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan wayi da ɗaya minar salasati daga wayannan abubuwa guda uku yalka asama zai gamu da hukuba ranar lahira yura abu lahu azab لا أبله العذاب يوم القيامة ويكلم فيه مهانا wa fi kiradi yar'ahu ne za mu daban ya masa azaba duk wanda ya zama sanadiyan mutuwan wani Allah ya ce azabar da za a yi wa wancan da wanda za a yi masa duk za a haɗa shi kadai a yi masa eh duk wanda ya kai wani ranar lahira in wancan wuta zai je da azaban wancan da wannan duk mutum ɗaya zai yi yawmal qiyamati wa yakalidu fi zai dawoma cikin azaba bi jazama bi ilaini ayyuka guda biyu duka daure su kuna ganewa ko sai abin sai da nahawu yine da yake cewa yura ab ka daure shi yukulat ka daure shi to in ka daure yura ab ka daure yukulat to yine yujzama bi ilaini ka daure ayyuka guda biyu abin da yake nufi kenan shine ayyuka guda biyu kun gane ko badalan ne wa bi rabai ma ko ka masa ruwa ka ce yura ahu ya kaludu istisnafin tuhara magana ne muhanan zai dawo cikin walakanci illa man taba إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات wa kana Allah وكان الله غفورا رحيما illa man taba sai da wanda ya tuba wa amana yayi imani duk abin da kaji Allah ya faɗa so ake ka tuba wa amila amalan saliyan idan mutum ya aiki kyakkyawa in fa ulaika wayannan yubadilillahu sayyiati ma kana mummunan ma za a mai da shi kyakkyawa kamar yadda ya zo a cikin littafin tafsirul ghafilin akwai wani mutum da aka yi marowaci sunansa mal'unu tsinanne tsinanne ake kiransa saboda rowarsa tsinanne haka ake kiransa tun da yake a duniya bai taba alkhairi ba amma wata rana wani bawan Allah ya ce bari in je gun mal'una mana ya ara man takobi na je yaƙi yana zuwa gurin sa ya ce mal'uni na zo gun ka ka taimake ni ka ban aran takobi ya ce takobi ya ce takobi eh." to ina zuwa sai ya ga gida ya ɗauko takobin a gidansa ka gani eh to ba zan baka ba ai rayin sanin sunana ne yasa ka zo har ka tambaye ni ni da ake ce mun tsinan ne saboda rowa to ga takobin ka gani ba zan baka ba gobe ma ka gaya wani ya zo ya tambaye ni aro bayan mutumin ya tafi sai Allah ya sa masa nadama a zuciyar ya ce yanzu ni saboda rowa har tsinan ya ke kira na a garin nan ya ce ba dai yau ne abin alkhairi wanda na dade ban yi irinsa ba ya kira mutumin ya zo ya ce to zan baka aron takobin in gaje mai za ka yi da hiyaki sai ya zare masa ya ce to haka inda ake riƙe ba nan za ka riƙe za ka yi kaza yana maza kwatance ma an kusan wuni kwatancen ba da aron daga nan da ya daure ya bayi da ya bayi din yana ta kallon takobin ya yi jirin shi kamar ransa aka zare bai saba ba yana ta kallon wanda ya ba a ran takobin har mutumin ya bace to wata rana annabi isa da wani mai ibada yi mai ibadan ya karansa tamanin yana bauta a Allah sai suka zo za su fice ta kowar mal'unin nan wannan mal'unin ya ce to bari in tayi na kalli fuskan annabi isa ko Allah ya min rahama ya kalli fuskan annabi isa ce barin ta ya kalli fuskan mai ibadan nan ma ko Allah ya ji kaina sai mai ibadan ya kauda fuskan sai ya ce a'udhu billahi minka Allah ya mun tsari da ka kalli fuskana bayan annabi isa ya tafi aka ba annabi isa wahayi aka ce ka gaya wannan mai ibadan wannan mal'unin da ya bada aran takobi Allah ya yafe masa laifinsa mai ibadan ka gaya masa ka ce da hi da wannan mal'unin ma a guri dai za su zauna a gidan aljanna e wannan aran da ya ba na takobi Allah ya yabe masa annabi Isa ya kira yi mal'unin ya kirawo wannan mai ibada ya ce ai wannan mutumin da kake ya kalla fuskanka Allah ya yabe masa ai da kai da ya gidan aljanna guri ɗaya ma za ku zauna ya ce to ka gaya Allah in dai da ni da mutumin nan a gidan aljanna za mu zauna guri ɗaya aljanna ma ni ba na so Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
in dai ni da wannan tsinan nan za mu zauna a gida ɗaya a gidan aljanna gaskiya ni aljanna ba na ƙauna shi kenan ba da dai bako sai jibril ya zai ce to annabi da Allah ya ma wahayi a gaya ma wannan mai ibadan da ya bauta wa Allah shekara tamanin da za a gama yi da wannan mal'una a gidan aljanna ya ce ba a so dama gida biya karaba inda ya ce ya ki ɗin an haɗa tsinan nan kuma inda muka yi niyya za mu sa mai rowan na jahannama yanzu shi muka ba mai ibada ka ce wannan ko bai isa ya ki ba to ka ji lamarin Allah lokaci kan kani wannan ibadarsa ne ya kara tamanin ya zama ɗan wuta da ba da aran takobi ya samu gidansa na aljanna kuma ya gaji gidan mai ibada mai ibada ƙaryar zai yadda ya kasance kenan to saboda haka kaga yi mai rowan nan daga barin aikin nan babu Allah ya riga ya yafe to yi ne Allah yake gaya muku illa man taba sai dai wanda ya tuba ya amala wanda ya aiki aiki kyakkyawa fa ulaika wannan yubadillahu fi'ati ma sana mummunan zai zama mai kyau ga marawacin yanzu an juya mummunan gidan da aljanna ga mai ibadan nan kyakkyawan gidan an canza masa da jahannam to haka lamarin ubangiji yake kowa ya zauna da tsoron sa ala mazkura hasanatu bil akhirati wa kana Allahu domin ubangiji zahura mai gafara ne rahimi mai jin kai ne lam yazal bai gushe ba mutasi wan bizalika ana sabata yi da haka wa man taba wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wa man taba min az-zunubi duk wanda ya tuba gaban zunubi min gairi ma zikira daga abin da muka ambato ai zunubi gairi na wani min zikira daga abin da muka ambato wa amila yayi aiki saliya managarci fa innahu yatubu ila wannan ya tuba ga Allah mataba yarju ilai zai komo gare shi ruju'an komowa fa yujadi kairan Allah zai masa kyakkyawan sakayya
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بلغو مروا كراما والذين سنة وإن لا يشهدون الزور بازا شهد زور الكذب بازا قرية والبالي لكلان قرية الشريعة دباك دقسيا كذا كاتو لويا بازا حكا kakirawo mutum ka ce wani ni ne ba ni da gaskiya yaya za a yi zan baka naira dubu ko zan baka dubu biyu ka zai mamman kai ne lauya a ranka dai wani ba wani abu ai ai ba ka da gaskiya ma za mu iya kwatar ma gaskiya da yi da ya kwatar ma gaskiyan da kai da aka kwatar wa gaskiyan duk ranar lahira Allah ya tsine muku albarka iman insha Allah ya ce yi ne kiran ƙarya he da zur amma shari'a an yarda da wakili muna karatun nan yau ranar juma'a ya zamanto kamar yau din muna karatu ba ba daki ba ce ga wani abu na shari'a to sai na kira wakili na ce wane mu muna aikin Allah ka zama wakili na ga yadda aka yi ga yadda aka yi na faɗa gaskiyar abu ya je wakilce ni ni ne wannan aiki an yadda da wakili amma da sharaɗin sai ba wakilin akan gaskiya zai faɗa abin da za a yi idan ba ni da gaskiya na wakilta wani aka ja ga kwace min gaskiyar wani ƙarya na ya zama ne gaskiya to rabona na lahira an bana lahira ba na da rabo sai wuta saboda haka duk wanda ba shi da gaskiya ya daina wani jaraba ka je karkace zan dauko lauya zan kada shi zan zo da an zaga shi sai mutum ya je yana kallo ya kwace gidan talaka gun nan ba gadon babanka ba ba na kakanka ba ka dauko mutane lauyoyi a shiga a fita a shiga a fita mutum tun da baban sa yawa yake yana noma gurin sai a zo a ce maka gonan nan kama a karkarar na namu na kauye wai waya ce ina takardar mallakan gonanka a nan kauye waya ce neman takarda duk wanda ka gani a garin nan kewayen garin nan ba wani mai gona mai takarda amma saboda tsabullan zalunci sai a hirya a ce ma ina takardan mallakan gurin shi kuma ya ja samu lawan ansabin sun hada baki to yi wane gonansa ne ga takarda yana da shi idan Allah ya sa a garin naku akwai dan boko ka je ma haka ma takarda na kiri ka sama sai a ce to ai baka da original copy matsalan dai dole sai an kwace ma gidanka ko gonanka ya taso kana kallo za a kwace ma gonanka shi kenan suna jin daɗi alhaji wani ya gunsa ne to jahannama ne shi da ya kokarin kwace wani jahannama ya kwata wannan ya ke kira da hedadur duk wanda baka da gaskiya idan shari'a ya haɗa ku da shi ko ɗanka ne ka ce walau kana zaƙur biya ka ce wani ne ba da gaskiya wani ne mai gaskiya ka huta amma a shiga a fita a shiga a fita a danne gaskiya a ɗaukaka ƙarya a kan gaskiya to kun yi abin da kuka yi amma za ku je inda wannan lamarin sai an warware shi dan Allah yana kallo ba zai yadda da shi ba na biyu kuma duk abin da za a ma kar a ma shari'a in dai ba da alqur'ani ba in ka yarda ka ma shari'a ba da alqur'ani ba in kun je gaban Allah za a zubar da ku wani abin da kuka yada na sai aka ce ya ubangiji wannan duk shari'an da aka yi na duniya Allah zai canja sai a ce to me rigiman ku na kai da wani ya ubangiji abun abu kaza ne akan gida da kaza to da aka yi shari'an yaya iya kai kaza to kuma da me aka muku shari'ar sai ku budu ba sai eh aya ubangiji da da constitution a ban aiko annabi Muhammad alqur'ani bane ya Allah ka aiko yaya aka yi ka ki yarda ma shari'a da alqur'ani ya ubangiji alƙalin me yake dan yaki da shari'a to ina alƙalin kai an naɗa ka alƙalanci a kowane littafi wanda in ba ƙur'ani ba kai so ka yi shari'a da yi sai alƙali ya ce babu kuma kai shari'a da littafin da ba nawa ba yi kai kuma kai yarda aka ma shari'a da littafin da ba nawa ba to ba ma binciken shari'a ba duk ku je wuta yi mana saboda kun bar ka'idan wallahi yanzu na gaya ma karka kai mutum kotu amma shari'ar da ba da alƙur'ani ba a layira ƙur'ani Allah ya sani bayan zahari san annabi Muhammadu daga zaran an ba shari'a da alƙur'ani la hukuma illa lillahi babu shari'a sai ta Allah gwara duk dukiyarka za a kwace ba a kwace amma kar ka je kotu amma idan a kai ka kotu abin da za a ga alƙali guda ɗaya ne Allah ya gata malam ka gani nan iri an ce kai kaza kai kaza to Allah ne ajiye ka wannan kujera duk abin da Qur'ani ya kawo duk abin da hadisin Annabi Muhammad ya kawo in an ga laifi na yarda a mun hukuncin da abin da qur'ani ya kawo dan ka dai mai laifi ka sa qur'ani ka bude ka bude hadisin annabi in nayi laifi a daure ni da abin da Allah ya faɗa sai ce to mu ba ma shari'a da alqur'ani ka ce to ranka dai ni shari'a da qur'ani na sani abin da yasa na gaya ma haka mun je lahira Allah zai tambaye ni a ce da qur'ani haka mun shari'a na ce a'a dan na kafa maka hujja in ka mun shari'a da wani alqur'ani karfi na kafi da abin da kamun kuma Allah ya zai mai mun shaida shi kenan ba ruwanka daure ka za a yi tara za a ma abun Allah wannan maganar za ka tayi ka faɗa ya ubangiji ga abin da aka so kai ka yi nan shi kuma zai a ce ka yi nan fariqun fil jannati fariqun fil jannati wa fariqun fil kai sa'ir Allah ya wannan ku yi aljanna da yi wanda ya faɗa gaskiya wanda bai faɗa gaskiya ba ta huta da shi haka lamarin yake ranar gobe kiyama duk shari'an nan tun daga kafa duniya zuwa tahin kiyama wallahi duk shari'a a lahira sai Allah ya bincike a kansa ɗaya bayan ɗaya alƙali ɗaya idan an zaunar da shi ana maza shari'a sai ya kusa ya kara dubu wannan kes kaza yaya aka yi kes kaza yaya aka yi kaza yaya aka yi abun Allah mutum ɗaya za a zaunar da ya kamar ya kara dubu ana masa tambaya kuma yadda ake wa kai shari'a ana da iko a yi wa kowa a wannan lokacin to saboda haka jama'a ku kula allazina su ne wanda qur'ani wanda magana da qur'ani yake gaya muku fa kaman gobe za ku tadda su fa la ya jadu da zura ba sa shaida zur alkazibu ƙarya wal badil da barna ba sa yi wai za maru bil lagawi wai za maru bil lagawi maru kirama wai za maru bil lagawi yayin da suka fice ana rigima min kalamul qabi na mummunan magana wa gairi da wani zamaru su fice kiraman da girmama ba sa sauraro wasu mutane ne suna jayayya ko ana rigima akan bol ko ana rigima akan siyasa ko a kan zaɓe in dai malami ne mai tsoron Allah wannan abin bai dame ba ficewa zai yi nufi masallaci ina gaya muku duk irin wannan ku kiyaye kanku kar malami mumini mai tsoron Allah yana sa rai da lahira mutanen duniya suna rigima ka zo ka sa baki idan rigima ka maka in na hani ne ka hana in na umarni ne ka yi amma malami da kanka an je gurin jefa ƙuri'a ko an je gurin yanka rijista malawa ne ya ce kaza ba na yin ka bane rigiman da ake yi na labaran rediyo kaza kaza da kaza an yi kaza kar ka tsoma baki ba na yin ka bane wani abu wanda jarida ya kawo ana rigima a kansa ka tsoma baki ba na yin ka bane wani abu ne ya faru na yan bol sun ce an ci guri kaza da guri kaza ana rigima malama ne ba naka bane dan yanzu malaman sun bata kansu sai ga malami kamar dari za a gani an tara zuwa wani guri suna addu'a wai kasa kaza da kaza suna bal Nijeriya ta ci bol a sa ku yi ta addu'a. Sai kenan Allah ba da ganewa. Banda ma jahilci yi wasan nan da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam. A Qur'ani ya gaya mana a hadisi ya faɗa wanne wasa ne Allah ya yarda da shi. Annabi ya ce an yarda namiji ya yi wasa da matarsa guda ɗaya. an yarda mu yi wasan jefa kibiya saboda qur'ani ne ce wa idulahu man sada wa min khairin lahum ma sadatun min quwwatin wa min ribadil khayl Mhm, turhibuna turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah ya ce babu laifi ai wasan su kuwa da doki ai wasan jefa kibiya domin ran da makiya suka far mana to mu san yadda za mu kare kanmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi mutum zai iya wasan su kuwa da doki da raguma da za a yi wa mutum zai iya daukan ƴaƴansa ya je kogi ka koyi linƙaya ko da yaƙi ya ci ka a ce ba jirgin ruwa to za ku iya linƙaya daga wani gaccin ku haye wani gaccin kamar wannan wasan da aka kira hukuma da mai har kuke addu'a wannan wasan qur'ani da hadisi ya kawo shi babu yi to abin da qur'ani asalin zama haramun ne wai an dauke kai malami kana addu'a za a ci nasara abul kaza da kaza kan qur'ani akwai inda aka ce ayi gwal duk hadisin annabi muhammad akwai inda aka ce ayi gwal kuma sannan wasan da ake tsirara gwiwa mutum a waje sannan Allah ya ce wa ma kana salatu inda وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديا Allah ya ce wayannan kafirai ba komai ne sallan sa dakin Kaaba ba sai fito. Fit suna fito fa wasan nan fa abin da kafiran suke yi ne fa ana yi fa ana fito fa. Ko ba yin fito ake? Ana yi ko ana yin fito ko malami a kai ka a ce wannan za ka yi addu'a kan mutunta kanka ba. Idan an zagun ka sai ka ce a ni ba na yi na bai. Ni abin da yake gabana zan bauta wa Allah da wani abu ne za a koyi na kasuwanci na rayuwa wannan zan muku addu'a amma wannan ba layi na bane don Allah ku je kun wani ni ba zan iya yi ba idan maza ma akwai cewa kai baka da lafiya Allah ba zai kama ka ba kwace kanka ne in ma za ka iya kana da dama ka ce ba za ka yi ba dan yana zuwa gona aka ja karman lawo ka roƙa mana Allah za a yi bol ne ce to kan annabi ya haya ne duk wanda ya doka Allah zai babbaka shi da jahannama Ba abin da ya dame ni ne ce ko ba zan yi ba kun gani nan na da kuɗi na da wadata ku je ku nemi wani in ba za ka iya faɗan hakan ba ka kuya ka ce ba ka da lafiya ma kar ka yadda irin wannan layin ya zo ka zo ka ce za ka roƙi Allah ko na sai ka rasa lahiranka nan gaba kafa kafa za ku yi abu kankani za a raba ku da imanin mutane da bako malami kuma a matsayin da Allah ya ajiye yi ya tsaya haikan yayi addu'a kamar har yanka zai tsinki ka roƙi Allah in ka ki roƙon Allah ka je kana roƙon mutane kuma ba za ta ba za ta biya ba duk wanda ya ce ba zai je fadan Allah ba ya je fadan mutane sai ka ce a lokal gwamnan an zanka a gari an zanka wani ya zanka shugaba wani ya zanka wanda kake da'awar da zankan duk bala'i sun fi ka talauci kamar gani suna da kuɗin a hannu bala'in da yake gaban su ya bi naka to ko ma ka nufi Allah abin da yake ba daidai ba iya karfin ka ka hana in mutum ya zo ma da koyayyen addu'a ka ce mu yi addu'a abin da ya fara kare Allah ya bayyana shi kurin ka tsaya iya nan rayuwanka sai ka je nan da ka koma lahira duk mutumin da kuka zauna kai da yi awa ɗaya a lahira sai Allah ya bincike a kai. Tubatu sa'atu lahu hisabatu. Sa'abuta na awa ɗaya wallahi Allah sai ya yi bincike a kai. Shi ne annabi yake cewa tuhasibu ala an husikum qabla an tuhasibu alaikum. Ku yi wa kanku hisabi ba kafin Allah ya muku hisabi. To wannan ayan jigge zali ne da zurkar maƙiyinka da wani sun yi rigima. ka ji faɗan gaskiya ni ne wa Allah godiya ko wata rana muna guru muna zaune mun je da babana mun kai son mu muna da laisa na zigin dai na dau zauna akan motar yaron ya ce sauka na ce ba zan sauka ba yaron da ya dauki dutse ya je sai su kauda kansu ba su damu ba su nufi Allah kadai wallazina والذين idza إذا ذكروا بآيات ربهم لم يكروا عليها سما وأميانا wallazina sune wa inda idza zukiru yayin da aka musu wa'azi bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijin su ne alqur'ani lam yakirru yaskidu ba ga faduwa ala ya gare ta summa sai su zama kurma wa umiyan da makanta ai bal karu za su faɗi sami'ina suna mai sauraro nazirina suna masu tsokaci mun tabi'ina suna amfanuwa mhm.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما والذين سوء وإندا يقولون كاجرنا توا ربنا يا مهلتم هب لنا الله كمن بيوا من أزواجنا دمود ما تيكم وذرياتنا da zuriyan mu baki daya to in zaka yi addu'a haka ake da iyalanka da zuriyanka ake wa addu'a kar kai wa kai kadai addu'a kai wa zuriyarka addu'a in ba kai wa zuriyarka addu'a idan masifa ta fada musu kai din da kai addu'a za ta shafe ka Allah ka ji kan iyayena zuriyan da zan bari a bayana ka inganta rayuwarsu to bayan ka mutu kuma sai Allah yi wa baya albarka annabi yana cewa khairul ajdadu tanfaul aulad kaka na gari in yayi aikin Allah jika na bakwai sai ya girba alkhairin da kaka yi to yi ne hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wannan sune sanyayawar idaniyarmu lana bi annarahum مغلط مدينة لك سنا ما في منك بيئة وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما Allah ka sanya mu lilmuttaqina ga masu tsoron Allah imaman mu zama shugaba fi alkhairi cikin alkhairi in ka zama malami kana koyar da ilimi wai ba a zo a bi ka ba a'a in ka ce da mutane a bar kaza kai ka fara bari idan ka ce ayi kaza ka fara yi haka imamu maliku yake duk hadisi na annabi yace baya faɗa sai in na umarni ne yayi in na hani ne ya bari to nan gaba duk abin da ka faɗa mutane za su ɗauka amma za ka ce da mutane a faɗa da a kula da faɗa ta kar ku yi aiki da abin da nake yi to ba wanda ma zai ji magana ka ai magana ma ba za a ɗauka ba in kana so ka zama shugaban mutane na ɗaya ka gangar da kanka na biyu kuwa duk abin da ka samu ya zama na mutanen to za ka zama shugabansu na uku kuwa ka bibita mutanen a kanka na hudu idan kai umarni kar a yi kai ka fara hannuwa na biyar idan ka ce a yi kai ka fara yi to sai ka zama mutanen annabi ya ce sayi da kaumi huwa kadimuhum shugaban mutane shine adamin mutanen amma ba kana shugabancin mutane sai a tara ma kuɗi ban tara kuma ka sa aljihunka ka gobe ma ka ce a taro kuɗi ka sa aljihunka babu shugabanci a nan nakan ake so ya zama na mutanen ba na mutanen ya yi ga aljihunka ba da kai da kowa za ku zauna lafiya to yi ne Allah ya ce waje alana ka sanya mu للمتقين كما تقولون الله إماما مذمومون يشوغبا
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك وإنن يجزون الغرفة الله يجزا مساكا مسددين الدرجة الأولية درجة مدوكة في الجنة أجدان الجنة منين دليل بما صبروا سوى دليل سنيا قولي على داعة الله سنزيا سنب الله ويلقون بالتشديد فكرن هذا يد كتي يلقون وتكبي عمال باي فيها في قرأت يدا زاد ملائكة ذات دنگا جمواد سلاما سنة هيكا مسا جيسوا خالدين فيها الله يتنا ذات قدرا ودوما حسنت مستقرا ومقاما الله يتنا مسامة على الجنة حصل تاكي وتس مستقرا أتي على الجنة أتي متبتم متن wa maqama nan ne gurin zama mauliu iqamata da hunguni na tsaidar da su ulayaka da ka gani wa ma ba da hu da abin da yazo bayan ulayaka din nan kabar ne labarin ibadur rahman wa ibadur rahman wanda yazo da mubtada qul ga ya musu قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم qul ga ya musu ya muhammad li ahli makkah ga mutanen garin makka ma din lafiya ce ya bau ya tafirat bikum baya yawaito a gare ku wasu malaman suna fassarawa da Allah ba ruwansa da kuma da ku rabbi laula ba dan addu'ar ku ba ubangiji bai damu da ku ba iyawu da kuke fi shadai da zamanin tsanani fa yafi wa na Allah ya yaye muku faqad yakunu fa kayfa ya abau bikum ya zai ya zai lura da ku wa kad kazzabtum ar-rasula ga ya kuna kare ta manzani wal qur'ani da al-qur'ani fa sawfa tasannu yakuna al-azabu za ku gamu da azaba lizaman malazamciya mulaziman da kuma lazamciya gare ku a lahira ba da ma yi bikum bayan ta sauka a gare ku bi duniya a nan duniya faƙata da minu yau badar ranan yakin badar manya-manyan kafiran da aka yi su ai saba ƙunan kafiri guda saba'in aka kashe wajewa wa laula ɗin nan to dala alayhi ma qabla zai hirya da mu abin da ke can gabaninsa ba dan addu'o'i na Allah ya yaye muku da kuke ba Allah ina ruwansa da ku to Allah ya gane da mu